من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الشركة في الطعام babu hukuncin yin tarayya a cikin abinci babu hukuncin yin tarayya a abinci mutum biyu su sai abinci tare ko ɗaya ya fara sai sannan daga baya ya ja ɗayan su haɗa
wanne hidin ko kuma wani wanne hidin ko kuma dawakai wal urudi ko kajoji wa kaifa qismatu ma yukalu ka- da kuma siffar yadda ake raba abin da ake aunawa awo na mudunnabi wa yuzanu da kuma abin da ake aunawa awo na nauyi ya ake a- ake rabawa mujazafatan Ta aw fuska.
qabratan a a gwad a- a a tara wannan wannan ma a tara a ko kuma ya zamo a damƙi wannan aje wannan ma a damƙa a aje
lamma lam yarda muslimuna fi yahdi ba'atan an yakula hadha ba'aran wa hadha ba'aran yayin da musulmi ba su ga laifi ba a cikin abin da aka kawo na abinci a ce wannan ya ci wannan bangaren wannan ma kuma ya ci wannan bangaren
wa kadhalika mujazafatan mujazafatu zabi wal firati haka nan a ce a yi rabon zinare da azurfa ta fuskar mujazafa wato ba a tsaya aunawa ba a- a zuba a kwatanta masana su ce ai wannan zai daidai da wannan to me a shi ma haka daidai ne ko ba daidai ba wal qirani fi tamri ko kuma wajen cin dabino mutum ya gwama Mm.
gwamawa a wajen dabino
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال a jabirin abdullahi allah ya kara yadda a gare su kala ya ce بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki rindina يبلل للساحل gurin gefen ruwa gefen ruwa wajejen gefen ruwa فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح ya nada aba uba da tablar jaba ya zamo shine jagoransu وهم ثلاث مئات alhalu sun kai mutum ɗari uku
وأنا فيهم ya ce shi ne ruwa hadisin nima ina cikin waɗanda aka aika ɗin nima ina cikinsu فخرجنا muka fito حتى إذا كنا ببار الطريق har yayin da muka kai sashen hanya فني الزاد sai guzurinmu gaba ɗaya ƙari aka waye gari ba komai na guzurinmu فأمر أبو عبيدة بأزواج ذلك الجيش a abu ubaida wanda shine jagoran rundunar sai umarni ya ce duk wani abu wanda yake guziri ne da ake tafa da shi kowa ya kawo kowa ya kawo فجمع ذلك كله a sai aka tara wannan gaba ɗaya فكان مزودي تمر sai ya zama duk abin da aka tara daga rundunar gaba ɗaya bai huce ma'aunai biyu na dabino ba da ƙananan jakunkuna guda biyu na dabino aka cika فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا sai ya zamo yana ba mu ɗan kaɗan kaɗan a kullum kullum sa ɗaya biyu yan dabinai a baka shi kenan in ka cinye kuma sai gobe
حتى فنيا shi ɗin ma wannan sai ya ƙare
فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة a ƙarshe ya zamo a kullum abin da ake ba mutum dabino ɗaya kowa ƙwayar dabino guda ɗaya za a ba shi فقلت Ah, ya ce na ce da jabiru وما تغني تمرة to dabino guda ɗaya a baka kana babba ka ci ne dabino ɗaya za ta yi ma فقال sai ya ce لقد وجدنا فقدها حين فنيت yau ai wannan dabino ɗayan da ake bamu lokacin da ta ƙare sai da ya zamo mun ji rashinta a shi dabinon ma guda ɗaya ɗaya a bakan shi kansa wani abu ne
قال ya ce ثم انتهينا إلى الباري sannan muka kai bakin kogi فإذا قوت مثل الزرد sai ga wani ƙotan kifi ruwa ya turo shi Wa- wanda yake kamar ya yi ɗan tsauni ya yi tsauni zarbi tsauni
فأكل منه ذلك الجيش wannan rundunar suka ringa ci daga naman wannan kifin ثمانية عشرة ليلة har dalare goma sha takwas ana ci bai kare ba
ثم أمر أبو عبيدة sannan abu بن da الجراح ya ya umarci aka ɗaga wa haƙarƙari guda biyu Min kashi Abdullahi.
guda biyu daga haƙarƙarinsa فنسبا aka tsai da su aka tsai da su ثم أمر براهلة sannan ya umarni wata taguwa فرهلت aka tashe ta summa marar sannan ta taguwan nan huma ta wuce ta ƙarƙashin haƙarƙarin falam tusibhuma ba ta kai saman su ba da aka ajiye haƙarƙarin haka taguwar ta zo ta wuce ta ƙasa amma ba ta taɓa su ba
da sana bishir bin marhumin Mm, da wato sana wannan hadisin ya shirya da fa'idoji da yawa Eh, ɗaya daga cikin fa'idojin shi ne cewa duk matsayin a wajen Allah da irin abin da kuka sa gaba na Allah ba abin mamaki ba ne duk da haka Allah ya muku ibtila'i Eh, don cewa ayyukun sa abu na kirki a gaba wannan da wuce a ce ku game da ibtila'i daga wajen Allah Mm.
wannan irin wannan ibtila'in ta yi don a ƙara matsayin ku ne in ba da haka ba wa'annan rinduna ce fita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kuma ya aike su Mm.
amma a kai a ce abincinsu ya kare har lamarin ya kai matsayin an dawo kowa sai dai a bashi kwayar dabino awa 24 wannan kwayar dabinon ita kadai zai ci kuma hadisin yake nuna mana irin matsayin sahabbai da irin himmar da suka yi wajen isar da addinin Allah duk wannan wuyan ba a ruwaito ɗaya daga cikinsu ya koma gida ba ba wanda ya koma haka aka, aka zauna da wuyar ana dai kokarin sai an isar da addinin Allah sai an yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah sannan hadisin yana nuna mana cewa dabba ta ruwa ko da ta mutu kenan a ci inda wannan an same shi ne matacce ruwa ya turo shi waje wannan katuwar dabba sannan hadisin yana nuna mana irin girman dabba ta ruwa cewa duk irin yadda ake ganin girman dabba ta tudu to a ruwa akan samu wadda ta sha kanta a girma inda wannan a tudu wata dabba aka fi ganin girmanta ba giwa ba to ko giwa aka ajiye ra- a, wato haƙarƙarinta aka ce raƙumi in dai raƙumi babba ne ya zo ya huce ai in ya huce da wuya a ce bai taɓa haƙarƙarin ba amma wanda aka ce haƙarƙarin da da- da wannan taguwar ta zo ta wuce ta ƙasan ba ta taɓa saman ba shi yasa a, halitta Allah tana da yawa halitta Allah tana da yawa wato shi nedo da aka fara faɗa a baya abinda ake nufi kenan da shi wannan a ce mutane su haɗa kayansu su haɗa abincinsu sai kuma a ringa rabawa yayin irin wannan shi ake kira nihidu yadda a bayan ya fassara shi wa lamirar musulmuna fil nihidi ba'asa an ya kula haza ba'aran wa haza ba'aran abincin da kai ka kawo na kawo aka hada na iya zama mu ci wannan ya ci wannan ɓangar wannan ya ci wannan ba a ce dole yanda za a ci din sai ya zamo daidai wa daida ba a tun da namu ne a'a ba laifi haka wato wannan yake nuna da abin da za a yi na a zauna a ƙaunaci juna a zauna tare daidai ne shari'a ba ta cewa irin wannan sai an ƙure domin misali ka kawo abinci na kawo abinci ba tarayya ba ce ai haƙƙi asalan a ce sai dai a raba daidai ko ko ya zamo yadda ka kawo naka ka cika masa yadda na kawo nawa na cika masa amma aka ce a'a ka a tsaya irin wannan kirkirewa an aka kawo kawai ta yi wannan ya kawo mai yawa amma loma ɗaya ma zai ko loma biyu ya ƙoshi wannan kuma ta ya kawo kaɗan ma ya ci lomomi da yawa ehem, be- to duk dai ba laifi a cikin wannan duk irin wannan ba abu ba ne wanda za a ce laifi ne ta fuskar duban shari'a to
حدثنا بشر بن مرحوم حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال mm, wato Abba- shi- shi hadisin da ya gabata duk masu littattafan nan shida sun fidda shi ban da abu dawud abu dawud ne shi kaɗai bai fidda shi ba amma da buhari da muslim da turmuzi da ibn maja da nasa'i duk sun fidda shi shi buhari nan ya fara fidda shi zai kawo shi nan gaba guri biyu a kitabul magazi da kuma kitabul jihadi muslim ko a kitabul saidi ya ruwa- ya kawo hadisin turmuzi da ibn maja a kitabul zuhuri nasa'i a guri biyu da kitabul saidi da kitabul siyari to da sana bishirubnu marhumin نعم حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد يزيد بن بن أبي ابي عبيد عبيد.
عن سلمة رضي الله عنه قال a salama ta bin al'akawai allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce wato wannan yana cikin ruba'iyatul buhari نعم hadisan da yake buhari tsakaninsa da manzo mutum uku ne نعم salama ta bin al'akawai allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce haffar azwadul qaumi guzurin mutane ta yi nauyi an kusan cinye guzurin wa amlaku suka shiga cikin bukata fatawan nabiya sallallahu alaihi wasallama sai suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi nahar iblihim a cikin cewa tofa abinci ya ƙare a yi musu izini mai in ya so raƙuman da suke tare da su su soke fazin lahum dan a samu abinci manzo Allah ya ce ah ku je ku soke mai mutum abinci ai shine game da komai wala qiyahu umaru sai da na Umar Allah ya ƙara dagare su sai ya tare su a hanya fa akhbaruhu sai suka ba shi labari kai eh, Umar ka ji abinci ya ƙare shi ne muka je muka shaida wa manzo sallallahu alaihi wasallama muka nemi izinin sa a cikin mu je mu soke raƙuman mu yace ba komai mu je mu soke fa qala sai da na Umar sai ya ce ma baqaukum ba'da iblikum me za ku yi in raƙuman ku kuka soke su? da me za ku iya tafiye-tafiyen da suke gabanku a nan ma daga nan da ya za ku koma gida in raƙuman da kuke kansu kun soke su don ku ci abinci
kada khala ala nabi sallallahu alaihi sai na umar ya wasallama maza da sauri ya shiga wajen adam sallallahu alaihi wasallama fa qala Yace- ya rasulullahi ya ya rasulallahi ma baqauhum ba'da iblihim idan suka soke raƙuman su to da ya za su wanzu da ya rayuwarsu za ta ci gaba fa qala rasulullahi Allah sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam sai wasallama ce narifin nasi kai shela a cikin mutane ya tuna bi fadl azwanihim cewa abin da za a yi su bar soke ra'uma wannan yana nuna irin matsayin sayyidina umar da irin fahimtar da Allah ya bashi Mm.
da cewa yakan kawo shawara guri ɗewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka Mm.
shi yasa wani ya ɗauka cewa wai dan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo zai rubuta takarda ko zai umarni a rubuta takarda da al'umma ba za ta bata ba matuƙa ya rubuta wannan takardar sai na bari ce a kyale a kyale to wanda yake ɗauka cewa umar ya yi ba daidai ba a nan to ya dubi irin wannan Na'am.
Ai, ba wannan bane farau Mm.
a haƙƙin sai na umar ya yi kamarsa ya yi kamarsa manzo Allah kuma ya yadda da maganar tasa ya yi aiki da ita ya Mm.
yi aiki da ita Mm.
sai yasa wannan manzo Allah ya yi aiki da maganar sa kai ya magana ka ce ai ba ta yi ma ba da yadda kake hange to kaiwa ahan kaiwa kai sai la cikin mutane su zo da ragowar guzurin nasu babu sida lizalika ni ta'un aka shimfiɗa kiraga fatu saboda haka tara abincin wajaluhu ala nitai suka ɗora abincin akan kir- kirgin fa qala rasul maqama rasulullahi Manzala sallallahu alaihi wasallam ya wasallama tsaya fada awa baraka yi alaihi addu'a ya sanya albarka ga wannan abincin summa da'ahum bi sannan awiyatihim ya ce kowa ya zo da jakarsa kowa ya zo da tasa jakar fata sunnasu mutane suka zo suka ɗiba kowa sai ya ɗiba ya kamfata ya cika jakarsa hatta faragu har ya zamo ba wanda bai ɗauka ba summa qala rasulullahi sannan manzala sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam ya ce ashhadu an la ilaha illa na allah tabbatar cewa ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba Allah ba wa anni na tabbatar rasulullahi ni manzo ne na Allah ni manzo ne na Allah ga mu'jiza Allah ya bayyana a hannun manzo sallallahu alaihi wasallam
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزائي حدثنا أبو النجاشي da don hadisin a duk masu littattafan nan guda shida shi Buhari shi kadai ya fidda shi shi dai ainihin wannan sai dai a samu wani mai ma'anarsa a wajen sauran amma dai wannan shi Buhari shi kadai ya gwaito shi kuma ya gwaito shi har waje biyu ya gwaito shi a nan ya gwaito shi a kitabul jihadi حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الاوزاعي وحدثنا ابو النجاشي قال سمعت ابو النجاشي نادي رافع بن حديد رضي الله قال عنه يدعى قريشي قال يأتي كنا نسلم النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى al'asar فنهار جذورا sai mu soke taguwa فتقسم عشر قسم a raba ta gida goma فنأكل لحما mu نضيجا ci nama ɗanye قبل أن تغرب الشمس wato wanda ba a daɗe da dafa shi ba a daɗe da yanka shi ba kafin a ce rana ta faɗi
حدثنا محمد بن العلاء wato حدثنا manufa a kawo hadisin a nan da ya ce fata kusamu ashirin kisani a raba gida goma wanda wannan raba da ake yi ba aunawa ake ba ba yawa ake du ko ba nauyi ake dubawa ba awo ne na kirdado نعم ashe kenan a iya raba nama irin wannan ta fuskar kirdado ya sa kamar yanzu a zamanance da aka ake cewa watanda mutane su haɗa kuɗi a ce a raba a raba ta fuskar kirdado masana su raba ba aunawa ake ba asali a duban shari'a sai an auna don a tabbatar wannan ya yi daidai da wani amma saboda cewa abin yana da wahala aka ce ba sai an auna ɗin ba in ma- masana suka kirdada wanda yanzu da aka raba saniyan nan gida 20 haka yayi ko inda aka raba sannan gida 30 haka yayi ai yayi kwarai kuwa to shi kenan sai a wadatu da haka ba sai an tsaya wani sa ma'auni na daban ba to حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عمر بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال ne ce قال النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya إن ce الأشعريين kaga kabila ash'ariyawa Bi kabila za a malu ash'ariyawa fil kabila ce wadda asalin su mutanen yaman ne Mm.
a cikinsu akwai gangan sabai irin su abu musa ash'ari Mm.
su sun kasance in sun fita yaƙi sai abi- sai abincinsu ya ƙare suka faɗa halin wahala أو قل طعام إيالهم بالمدينة ko ma suna zaune a gari suna zaune a madina sai abincin iyalinsu ya zama ya yi ƙaranci جمعوا ما كان عندهم في to صوب yadda واحد suke yi sai su tara duk abin da yake wajensu a tufafi ɗaya ثم اقتسموا بينهم في sai إناء sannan su واحد raba tsakaninsu a ƙwarya ɗaya بالسوية daidai wa daida فهم Allah مني ce su وأنا waɗannan منهم su ne nawa ni nasu ne Na'am.
su nawa ne ni nasu ne Na'am.
yasa ga ishtirakiya islamiyya Eh, wannan shine tsarin is- ishtirakiya na musulunci نعم wanda wani ya kawo goma wani ya kawo ɗaya wani ma bai da komai amma a haɗa a ce to mutanen nawa ne ai mutum talatin ne to a raba gida talatin الله da wanda ya kawo goma da wanda ya kawo ɗaya da wanda shi ba shi ba da komai an raba har shi daidai wa daida kuma an daidai an raba daidai ga shi har da sababin haka suka samu matsayi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za Allah ce fa minni wa ana min
باب ما كان من من خليطين da wa ababun abin da ya kasance daga wanda suka hada kayan su suka yi tarayya فإنهما يتراجعان suna بينهما komawa بالسوية junan su صدقتي dangane da zakka da a ce a, yadda aka faɗa cewa a dabbobi mutum biyu ko fiye da biyu sun haɗa dabbobinsu kuma in sun ko in sun haɗa ɗin nan zai koma hukuncin kamar na mutum ɗaya kamar na mutum ɗaya ne to yanzu da a ce a tumakai ne da awakai suke kiwo wannan da nasa ɗari biyu wannan da nasa hamsin wannan ma da nasa hamsin ko wannan da nasa ɗari wannan da nasa hamsin wannan da nasa hamsin a dabbobi tumakai ko awakai ɗari biyu nawa ke waje ba guda biyu to yanzu idan sa'i ya zo ya kama biyu shikenan sai a kasa kimar biyun nan da sa'i ya ɗauka a ce shi mai ɗari zai ba da kashi biyu shi a wato za a kasa hudu a ce mai ɗari ya ba da kashi biyu mai hamsin ɗayan ya ba da kashi ɗaya ɗaya ba mai hamsin ɗin ya ba da kashi ɗaya Mm.
Eh, shi- shi yasa kenan kaga a nan tarayya tasu ta sabauta musu samun sauƙin abin da za su fita shine na mai askari wato asiru ta hafifa hada dabbobi a wajen zaka na iya kawo a ce an samu sauki yanzu da ba da dabbobin nasu a haɗe suke ba da sai a ce shi mai ɗari zai ba da ɗaya mai hamsin ma ya ba da ɗaya ɗaya ma mai hamsin ya ba da ɗaya ya zama guda uku dai suka hau kansu amma a yanzu biyu ne kawai za a ɗauka biyu ne za a ɗauka shi mai ɗari ana ganin kamar dai ba daman ko yana cikin tarayya ko ba a cikin tarayya ɗaya dai zai zai baya amma su wannan masu hamsin hamsin kaga an musu rangwame a maimakon sai sun ba da ɗaya ɗaya ɗaya guda yanzu ya koma rabi rabi za su baya Mm.
za su ba da rabi rabi kuma shi yasa idan sa'i da ya zo ya kama a na mai ɗari ne ya kama biyan a na mai ɗari to zai koma da kuɗin ɗaya a kan ƴan uwan tarayyarsa zai ce kowanne a cikinsu ya ba su rabin kuɗin guda ɗaya ahan zai biya shi rabin kuɗi shine fa innahuma ya tara dani ko ya tara ja'ani bainahuma bi sawiyatin fi Mm.
sadaka
حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أبي قال حدثنا سماوة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه sai na ababakar allah ya kare dagare shi كتب له فريضة الصدقة ya rubuta masa tsarin zakka التي فرض رسول الله صلى wanda الله عليه wani Allah sallallahu وسلم alaihi wasallam ya tsara ba wannan hadisin tun daga farkon wanda shi Buhari ya karba har zuwa ƙarshe shi Anas duk ƴaƴan gida ɗaya ne duk wayannan da aka faɗa shi ma malamin Abdullahi Musanna malamin Buhari to jikan sayyidina Anas ne shi Musanna din nan kakan Muhammadu din da aka faɗa dan Abdullahi ne Abdullahi kuma dan Anas Anas dan Malik wato hadimin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi Anas ibn Malik wanda dama ana faɗan 'ya'yansa annabi ya masa addu'a Allah ya bashi 'ya'ya da yawa to ya haifi 'ya'ya fiye da ɗari wanda ɗaya daga cikinsu akwai mai suna abdullahi abdullahi ne anas to a to shi kuma a, su ma matuɗin da aka faɗa shi ma dai ɗan abdullahi na anas ɗin ɗin ne to anas shi ya waito hadisin shi ne ya ce sai na ababakar siddiq ya rubuta masa tsarin fidda zakka التي فرض رسول wanda manzo الله Allah صلى الله عليه sallallahu alaihi wasallam ya وسلم tsara قال yace وما كان من خليطين in an samu mutum biyu sun haɗa dabbobinsu فإنهما يتراجعان بينهما su suna بالسنية komawa tsakaninsu da daidaita ma'ana idan misali game tumakai ko awakai ɗari game tumakai ko awakai hamsin suka haɗa ɗari da hamsin ya zama sa'i da ya zo ya kama guda biyu to yanzu guda biyun nan za a raba ƙimar gida goma sha biyar shi mai ɗari ya ba da kashi goma a cikin gida goma sha biyar mai hamsin ya ba da kashi biyar kaga sun koma kenan da sauyi ya ci da daidaita daidan da yanda kowanne a cikinsu yake da dabbobi to
باب القسمة الغنمي babin yanda ake raba tumakai ko awakai حدثنا علي بن الحاكم الأنصاري حدثنا أبو أوانة عن سيد بن مسروق عن أباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحليفة Ah, mun kasance kuna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a zulhulaifa فأصاب الناس جوع sai yunwa ta samu mutane aka rasa abinci فأصابوا إبلا وغنما sai suka samu raƙuma da tumakai da awakai قال yace وكان النبي صلى الله عليه وسلم في Allah أخرى القوم yana can baya فأجلوا mutane وذروا.
suna cikin yunwa da samun raƙuma da tumakai da awakai sai aka shiga cikin yanka suka yi gaggawa suka yanka ونسبوا القدورة suka kafa ah, wato abun- abin dahuwa tukwane na dahuwa فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور da aka- da manzo Allah ya ƙara so aka ba shi labari yace ya zaka maka dabbobi ba na ku ba ku yanka manzo Allah ya umarni da wannan tukwanen فأكفي aka kifar da ita duk abin da yake ciki aka zubar ثم قسم sannan kuma ya raba ko ko wato da abin da yake akwai ba a riga an raba ba Na.
na ganima Mm.
Am- suka fara da huwa kowa ya ɗiba ya je ya sa girkinsa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba daidai bane Mm.
sai da manzo Allah ya raba بعد العشرة من الغنم ببئير ya daidaita tumakai ko awakai goma da raƙumi ɗaya sai zama wannan tayo a bashi raƙumi ɗaya wannan kuma a maimakon raƙumin sai a bashi tumakai ko awakai guda goma Mm.
a aka ɗauki awakan nan goma kamar daidai suke da raƙumi ɗaya Mm.
ya sa wani yana daga irin hadisan da idan aka tsaya aka duba aka tara irinsu zai ba mu matsayin kamar farashin kaya ko yadda ake ganin su a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ana ganin kamar raƙumi kenan zai iya siyan awakai goma yayin zai iya siyan awakai goma to فند منها بئير a tayo irin wannan a ce abin ya sauya Mm.
ba wai yana bin tsari ɗaya ba ne tunda ko da a zamanin guda ɗaya tayo wata shekarar a ce ai awakai sun fi tsada so suke tsada fiye da raƙumi نعم yayin sai ta yi a shekarar ka ga awakai biyar ma sa iya siyan raƙumi yayin ta yi kuma ya zamo a a raƙuman sun yi daraja awakan sun yi karya a ce ai sai an haɗa awakai sha biyar ma ko ishirin kafin su iya siyan raƙumi ɗaya to dai wannan ana gani kaga ko yanzu ko a nan ai ana gani Eh, in sallah babba ta zo wata shekarar sai a ga tuma a- a- raguna sun fi tsada fiye da shanu a ga shanu sun kare wata shekara kuma sai ta yi zamo shanun ah, sun yi tsada su ragunan sun kare to dai ana ganin irin wannan amma dai irin wannan wato an bibiya zai ba da tsarin wato tattalin arziki a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda sanin haka yana da muhimmanci wajen gane wasu bangarori na shari'a bana da min haba ero sai wani raƙumi a ciki ya zahuta faɗalabuhu suka nema fa'ayahum ya ka- ya gaji da su suka kasa kama shi wa kana fil qauma khailun yasiratu a cikin rundunar nan akwai dawakai dawakan da ba su da yawa fa ahwa rajulun minhum bisamin sai wani a cikin mutanen ya kai kibiya ya kai suka da kibi- da kibiya fa habasahu Allah ya harbi raƙumin nan aiko da kibiyar nan ta samu raƙumin sai ya kasa tafiya sai Allah ya tsare raƙumin da wannan kibiya thumma qala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna li hadhihi al baha'im awabida haƙiƙa akwai zawuta ga waɗannan dabbobi na gida dabba ta gida takan gamu da wani hali ko ta shiga wani hali sai za- ta zawuta ka a wani Kawabijil washi.
zawutar dabbobin jeji sai ka ga tun akuya ta koma kai ka ce barewa ce gudun mutane take Eh, ta tsorata da mutane
kama galabakum minha duk wani abu da ya fi ƙarfin ku a ciki fasna'u bihi hakaza to ko da da kibiya ce kwa iya harbinsa in ya so a ci shi da haka
fa qala jaddi sai kakana shine rafi'u na hadijin ya ce inna narju man auna khaful adu wa gadan ya rasulallah muna sa ran ko muna jin tsoron cewa za mu gamu da abokan gaba a gobe walaysa ma'ana mudan alhali ba mu da wukake afa nazbahu bil qasabi daidai ne mu ɗaukara ne yanka da shi qala manzo Allah ya ce ma an harad wato a dama masa kara ya kaifinsa a sa a yanka dabba haka na wadatarwa sai manzo Allah ya ce ai duk wani abu da zai zo da jini wa zikra smullahi ta'ala ya wa zama zikra kuma alayhi an ambaci sunan Allah yayin yankan nan fakuluhu to ya halitta ku ce dabbar da aka yanka ko abin da aka yanka ba sai lalle da wuka ba laysa sinna wa zufra wato wannan hadisin shine hujja ga malikawa da hanafiyawa da suka ce yanka dole sai an yi bismillah in ba bismillah ba yanka ba daidai ba ne ba a ci ba da yasa su malikawa suka ce in aka mance wajen yanka ba a bismillah ba to wannan a ci amma in dai da gangan ne aka ƙi yin bismillah to wannan ba a ci ba Ah, su hanafiyawa su suka fi tsanantawa ma suka ce ai a kowane hali ba a yi bismillah ba ba a ci ba ko da da mantuwa ne ko da da mantuwa ne aka wa bismillah ba a ci wannan abin da aka yanka ba shafi'awa ba wanda suka sassauta a wannan babin irin su a wajen shafi'awa in dai musulmi ne ya yanka ko yi bismillah ko bai ba a ci eh kuma ko da da gangan ne ya bar bismillah saboda ai musulmi suka ce ko bai bismillah ba sunan Allah na bakinsa eh shi yasa a ci kenan a wajen su to shi da wani hadisin hujja ne ga su malikawa da hanafiyawa Na'am.
tunda an ce wa zikra smullahi alaihi sai an ambaci sunan Allah to fa kullu sannan ne yake ya halatta ku ce laysa sunna Wa zufra.
amma banda abinda aka yanka da haƙori haƙori ba a yanka da shi banda abinda aka yanka da farce farce ba a yanka da shi da su hadisu kuma an zalika Allah ce ba za in kare muku bayani game da wannan abin da yasa aka ce ba a ci abin da aka yanka da haƙori ba ba a ci abin da aka yanka da farce ba amma sinu Amma- azmun amma shi haƙori to asalinsa ƙashi ne haƙori ai ƙashi ne wa amma zufur fa mudal habashati ashe kenan ba a yanka da ƙashi Na'am.
Eh, domin ba a yankewa a galibi sai dai ya sa jini sai ya sa jini shi ya sa ƙarshe sai rai ta fita ba ba wai don an yanka ba a'a don zafin zafin wannan jinin da yake fita amma farce wannan wuƙa ce ta mutanen habasha mutanen habasha su suke yanka da farce Mm. babu alƙirani fitamar bai na shurakai babu idan mutane sun kawo da biyu kowa da nasa aka hada za a ce to wani ya iya hada biyu ya sa a sa'adu na bakin ashabahu amma koko bai da damar ya haka sai in ya yadda ya nemi yarjewar abokansa na amma in bai nemi yarjewar su ba to ba daidai bane shi ya ringa gwaba biyu
حدثنا حلاد بن يحيى حدثنا سفيان حدثنا جبلة بن سهيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول nan da nan umar ana ƙara dagare su yana cewa عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل رجل بين التمرتين manzana sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya ce zai gwama kwaye da bino biyu ya sa a baki in dai ba shi ka- ba nasa bane shi kadai حتى يستأذن sai أصحابه ya nemi izinin abokansa a wanda suka kawo dabinan sauran wanda suka kawo hadisi dabinan
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن جلبة قال كنا بالمدينة jabal tubu suhamin ya ce muna madina فأصاب الناس نتم sai wata shekara ta fari ta same mu وكان ابن الزبير يرزقنا التمر abdullahi zubairu ya kasance yana ba mu dabino وكان ابن عمر يمر بنا ablan umar yakan so ya huce ta wajen da aka ba mu dabinan muka zauna muna ci فيقول sai ya kan ce da mu لا تقرن "Kar ku ce za ku haɗa biyu ku tauna kowa ya ɗau dabino ɗaya ya tauna in ya cinye wannan ya sake ɗauka amma kan wani ya ce zai gwama إن النبي صلى الله Domin عليه Annabi وسلم sallallahu لا أحد alaihi wasallam يقراني ya yi hani daga a ce za a haɗa dabinai biyu a ci إلا أن يستأذن رجل منكم أخاه in dai dabinan ba na shi mutum ɗaya ba ne sai Mm.
fa idan mutum da- mutum a cikin ku ya nemi izinin dan uwansa Mm.
sauran masu haƙƙi a dabina
babu ta ƙoyi wani ashiya ya bayyana shuraka babu bi kimanta kimanta abu adalin.
tsakanin abokan tarayya a kimanta ki- adalci حدثنا إمران بن بسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ablan umara ya ce قال رسول الله صلى manzala الله عليه Abdullahi Abdullahi وسلم ya ce من أعتق شكسا له wanda من ya عبد yanta nasa rabon a cikin bawa bawa ne na mutum biyu ko fiye da mutum biyu sai ɗaya daga cikin mutanen da suka mallaki bawan ya ce ya yanta shi nasa rabon أو شركا ko ko tarayya أو قال نسيبا ko cewa ya nasiban ba shi kisan ba cewa ya shirka ko cewa ya nasiba وكان له ما بلغ ya ثمنه zama shi wanda wanda ya ce ya'yanta nasa bangaren yana da abin da ya kai kudin بقيمة العدل da kima ta adalci a ce ai wa bawan kudi Mm.
a a tsaya ai gaskiya wajen kudin ka a ce za a yi kasa da kudin ka a ce za a yi sama a dubi dai yadda kimarsa take a kasuwa
فهو عتيق to bawan ya zama abin yantawa gaba ɗaya za a ce shi wannan da ya fara yanta nasa ɓangaren ya biya sauran masu rabo a cikin bawan gwargwadon abin da rabonsu ya ɗauka daga ƙimar bawan
وإلا idan ko bai da dukiyar da zai biya
فقد أعتق منهما to أعتق hakika abin da ya- abin da shi mutumin ya yanta to ya yanti daga bawa idan yana da ɗaya bisa uku ne ya ce ya yanta sai a ce ɗaya bisa uku na bawa ya zama ɗa sauran kuma yana bawa
قال لا أيوب أدري يجي.
قوله بل أعتق سني بقى.
منهما أعتق a da ya ce a taka minhu ma a taka قول من نافع magana ce ta nafi'u ya zama hadisi ne kenan mawqufi iyakarsa am hadisi ne matsadu'i iyakarsa nafi'u أو في الحديث عن النبي صلى ko الله ko عليه ya sauke وسلم hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama marfu'i
حدثنا بشر بن محمد Mm.
أخبرنا عبد الله أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النذر بن أنس عن عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله ya عليه kawo وسلم daga قال abu hurairah Allah ya kare da gare shi kuma kawo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce من أعتق شقيصا wanda ya ma'yanta bangare nasa abinda ya ya- ya mallaka من مملوكه daga bawansa فهل يخلصه في To ماله wajibi ne a kansa ya kubutar da bawan gaba ɗaya daga dukiyarsa shi mai ‘yantawa.
Mm.
Sai ya biya sauran abokan tarayyar gwagwadon ƙimar haƙoƙinsu a bawa, don ya zamo bawan ya zamo ɗa gaba ɗayansa. Wannan yake nuna irin yadda shari'a take son a ce bayi sun ‘yantu.
نعم فإن لم يكن له مال Idan ko shi wannan ɗin da ya ‘yanta nasa ɓangaren bai da dukiya, فهم المملوك قيمة عدل to sai a yi wa bawan ƙima ƙima ta adalci ثم استس- ثم استسقي sannan kuma a ce shi ba wannan ya je ta aiki Gara masu yana kuɗi samo alaihi.
kuɗi Mm.
amma fa ka a ce za a tsananta masa
باب a wajen aikin ka a ce za a tsananta masa a ce ai dan a yi a biya a haɗa kuɗi a biya sai ya je awa ya yi aikin awa goma sha shida a yini da dare Ya kaga ai an cuce shi an wahal da shi Mhm. babu wannan babi ne هل يقرأ في القسمة daidai ne a yi amfani da ƙuri'a wajen rabo wal istihabi fihi da ɗaukar rabo a cikinsa a iya yin ƙuri'a ta wajen ko wanda zai ɗau rabo
haddasana abu na misali
ainihi abu ne za a raba aka ce wannan kantina ne wannan kuma gida ya zama ba za ta yi a raba ba sai dai a haɗa kowanne waje ɗaya a ce gidajen suna waje ɗaya rumfunan suna waje ɗaya to daidai ne a iya rubuta takardu biyu ɗaya takardar a rubuta addu'ar gidaddaji ɗaya kuma a rubuta cewa rumfuna kantuna na kasuwa in ya so a cuɗanya su a kiran su wanda za a yi wa rabon matsalar in su biyu ne a ce to kowa a cikin su ya ɗau ɗaya ko ko a ba wanda bai sani ba a ce su waɗannan su zauna in ya so shi wanda bai sanin ba ya zo ya ba kowanne takarda wanda aka ba takardar da aka rubuta duwar sai a ce to shi gidaddaji ne nasa wanda aka ba takardar da aka rubuta da kakin kantuna sai a ce to shi kantunan ne nasa to daidai ne a yi irin wannan wajen rabo ko kuwa
حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ya taɓa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ƙala zala sallallahu alaihi wasallam ya ce مثل القائم على حدود الله misalin wanda ya tsaya bisa kiyaye iyakokin Allah wato ya tsaya da umarni da abin da yake daidai da hani daga duk abin da ba daidai ba a duban shari'a والواقع da فيها kuma yadda za a kwatanta wanda shi yake afkawa ba ruwansa كمثل قوم استحموا على kamar سفينة mutane ne da suka yi ƙuri'a bisa zama a cikin jirgi jirgin ruwa jirgi ne na ruwa na mutane da yawa wanda ba za ta yi a ce dukkaninsu suna waje ɗaya ba نعم jirgin nan da sama da ƙasa Mm.
da sama da ƙasa da sama can da kuma ƙasa ƙasan da yake ƙasa da su sai ruwa مم.
to aka yi ƙuri'a sai wa'annan ƙuri'a ta nuna su zauna daga ƙasa wannan kuma ƙuri'a ta nuna su zauna daga sama مم.
to wanda yake a ƙasa in zai ɗebi ruwa daga ruwan kogi dole sai ya hau matattakala ya komo sama sannan ya zira igiya ya ɗebo daga ruwan kogi tunda shi inda yake a ƙasar nan a rufe yake gaba ɗaya za a yadda a huda jirgin wani inda ruwa zai shiga ko da a ce wani zai ɗebi ruwa ai ba za ta yi ai haka ba tunda in ya- an yi haka an jawo halaka
فأصاب بعضهم أعلاها wasu a cikin jama'an nan suka samu saman jirgin وبعضهم wasu أسفلها wasu suka samu ƙasan jirgin وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء waɗanda suke ƙasa wanda su suka samu rufi na ƙasa sun kasance idan suna son su ɗebi ruwa مروا على من فوقهم sai sun zo sun hau sama sun wuce ta wanda suke sama da su وقالوا suka ce لو Sai suka أنا ce- خرقنا في نسيبنا خرقا me zai hana a maimakon wannan wahala sai mun hau sama sannan mu je mu zira igiya mu ɗebo ruwa mai huda man ƙasan ba ruwa bane ƙasan mu ba ruwa bane me zai hana mai huda mu samu huda a rabannu ولم نوزي من in فوقنا ya so su kansu wanda suke sama ai sun huta da mu ringa zuwa muna wucewa muna cutar da su فإن يتركوهم idan وما su na أرادوا sama suka kyale na ƙasan nan da abin da na ƙasan suka nufa na daga yin huda don ɗiban ruwa هلكوا to جميعا ƙarshe duk za su halaka don suna hudawa ruwan kogi shi cikar jirgin zai jirgi ko ya cika da ruwa ai nutsewa zai To, وإن أخذوا على أيديهم in suka kama hannayensu ko suka ce a'a ba kada ku yi suka hana su لجوا ونجوا sai جميعا su kansu wanda suka kama hannayen suka ce ba a yi ba su tsira su ma wa'annan na ƙasan su tsira su tsira gaba ɗaya yau Babu.
alhamdulillah sai mutane babu shirkatul yatimi نعم da ahlul miras ko shi yasa wato al'umma koyaushe babban abin da yake kiwami a cikinta shine a samu umarni da kyakkyawan aiki da hani daga munkari نعم matuƙa al'umma ta koma an zira wa kowa ido duk abin da yake so ya yi to ko ta tarar wa kanta kowane irin musibi ya sa al'ummar musulmi aka faɗa a haƙƙinsu ga matsayin da allah ya ba su me yasa saboda suna tsayawa su yi umarni da abin da yake kyakkyawa su yi hani daga wanda ba kyakkyawa ba kuntum hara ummati نور جل الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله shi yasa matukar aka rasa al'amru bil ma'ruf da nahyu anil munkari to al'umma ta fada cikin halaka yasa duk sanda za a ce ai mutane kowa da yanci yana da yanci yanda yake so to an kama hanya halaka ne na'am Eh, an kama hanya halaka ne gaskiya koyaushe gaskiya ce a ɗaukaka ta abinda ba gaskiya ba koyaushe ba gaskiya ba ne a kuse shi a nuna ba daidai ba ne na'am To,